أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 21 ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama alif da ɗari hudu da arba'in da biyar muna talatin da ɗaya ne ko talatin talatin da ɗaya ga watan uku miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida aya na ɗari da goma wa iz auhaitu ila alhawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahad bi annana muslimun cikin jerin abinda Allah ubangiji yake faɗa ma annabi Isa alaihi salam cikin ni'imomin da ya masa da kyautukan da ya masa wanda Allah yake tunatar da shi a farfajiyar alkiyama gaba ga halittu gaba ɗayansu tun daga kan isqala Allah ya Isa ibn Maryama uzkur ni'mati alayka wa ala walidatika har zuwa ƙarshen ayan da kuma is auhaitu ila alhawariyina lokacin da nayi wahayi ma alhawariyun na kimtsa musu cikin zuciyarsu kan cewa su yi imani da kai kuma su yarda da kai annabi ne daga Allah jiya mun yi bayani a takaice akan wato wahayi kashe-kashen wahayi saboda wahayi dai ma'annabawa ne Allah yake yin wahayin irsalu jibril to malamai sai suka ce wahayi akwai wahayi na ilham akwai wahayi na ilam sannan kuma akwai wahayi na irsalu jibril wahayi na ilhama shine abinda Allah zai kimsa a cikin zuciyanka haka kawai ka ji abu ya zo maka a cikin zuciyanka na waridatul ahwal wanda masana suke cewa tanawa at ajnasul a'mal damuwan duka Allah ya kimtsa maka ne a cikin zuciyanka ko kuma kawai ka shiga wani waje babu zato babu tsammani kana shiga gurin kawai sai kaga ai gurin akwai wani wanda ya fada a cikin damuwa kawai kuma zuciyanka ne fada maka haka kawai dai wannan duka ilhama ne domin a matsayin salihai kafin su kai matsayin karama matsayin salaha yakan ba su wannan matsayin na da za ka ga mutum yana samun irin waɗannan halayen ko ko yana samun irin waɗannan yanayi din kawai a zuciyanka sai ka ji zuciyanka ya faɗa maka wani abu kawai sai ka ga abin ya faru kawai ko kawai zuciyanka yana tuna maka da wani mutum kana kiran sa sai ce wallahi ni ma yanzu kai nake tunani da sauransu wannan duk yana cikin babin ilham abinda Allah ubangiji yake jefawa a cikin zuciya akwai ilham da Allah zai sanar da mutum cikin mafarki ko Allah ya sanar da mutum a faɗake sai ka ji kaman an zo ta kunnanka an faɗa maka wani abu a kunnanka wannan ilam ne shi ma wahayi ne amma kuma akwai wahayu irsalu wahayu irsali jibril wahayin turo jibril wannan kuma yake banshi annabi muhammadu shi kadai shine wanda Allah ubangiji ya masa wahayi wanda daga ƙarshen shi babu wanda za a sake yin shi wahayi ila qiyamus sa'ati to wa iz awhaytu ila al-hawariyin min yi bayani jiya malamai sun ce kudin zuma ma Allah ubangiji ya mata wahayi wa auha rabbuka ila nahli Allah ubangiji ya mata wahayi Allah ya yi wahayi wa mahaifiyar annabi Musa idza wahayna ila ummika ma yuha an fihi fi tabuti ko wa auhayna ila ummi Musa an irdi'ihi ko Allah ya yi wahayi ma ma ma alhawariyun shine wannan wanda Allah ubangiji wa iz auhaytu ila alhawariyin lokacin da nayi wahayi ma alhawariyun Allah ya yi wahayi ma kasa bi anna rabbaka aw hala Allah ubangiji ya tura ya tura mata sako ma'ana ilan ce na'am an aminu bi ku imani da ni wa bi rasulikum kuma ku imani da manzona kalu sai suka ce amanna mun yi imani wa shahad kuma ka shaida bi annana muslimun mu dinnan masu miƙa wuya ne kuma masu inkiya ne zuwa ga umarnin da Allah zai mana akan harshen annabinsa na'am
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء مم.
قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال الله للحواريين هو إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم lokacin da alhawariyun suka ce ya kai isa ɗan maryam mun yi bayani akan me ake nufi da alhawari alhawari shine masoyi mai miƙa wuya mai sallamawa masoyi mai sadaukar da rayuwa har mun faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane annabi yana da hawariyansa ni hawariyi na shine Zubair ibn al-Awwam wanda har ana kiran ɗansa Abdullahi hawari wa rasulillahi wa ibn hawari ya rasulillah ma'ana masoyin masoyin annabi dan masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa al-hawari shine wanda yake soyayya tare da sallamawa tare da miƙa wuya tare da kaiwa matuka gurin soyayya to Allah ya ba mu annabi Isa waɗannan al-hawariyun din to izqal al-hawariyun ka tuna ya kai Isa wannan duka wannan wawun din adafi ne ga tun wancan in qala Allahu ya Isa ibn Maryam din nan to wannan aqafin duk yana komawa ne zuwa gare su gaba daya in qala al-hawariyun lokacin da hawariyai suka ce ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama shin ubangijinka zai iya saukar mana da wani liyafa daga sama Allah zai iya saukar mana wani liyafa wata ma'ida ma'ida shine tebur wanda aka ɗaura abinci a kai shine ake kiran shi ma'ida ko kuma wani abu da aka shimfiɗa irin shimfiɗin da zaka ga larabawa suna yi a kawo abinci a sa a kawo wannan to duk gurin da aka saka wani abun aje abinci a kai aka ɗaɗɗaura abinci a kai sunan wannan abu ma'ida suka ce to Allah zai iya sauko mana da ma'ida wata liyafa daga sama shiryayya wanda komai yana da ta komai an gama kawai ci za mu yi ƙala sai annabi isa ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin idan dai kun yi imani da Allah to a wannan aya malamai sun yi magana kaman sayyidatuna Aisha da wasu Abdullahi ibn Mas'ud da Mujahid sun fi karanta wannan ayan da ba hal yastati'u rabbuka ba hal tastati a rabbaka shin kana da ikon ka roki ubangijinka saboda sai da tunan Aisha ta ce su muminai ne kuma hawariyai ne zababbun al'umman annabi Isa babu yanda za a yi su yi ma annabi Isa wannan tambayar ta fiskan suna ƙalubalantar rashin yarda da Allah zai iya abu ko ba zai iya yin abun ba suka ce to hal tastati'a rabbaka bitta hal tastati'a rabbaka rabbaka shine maf'ul bihi akwai kuma mahzuf shine hal tastati hal tastati'u an tas'ala rabbaka shin kana da ikon ka tambayi ubangijinka an gane ko to shine ya kai isa shin kana da zaka roka mana ubangijinka ya saukar mana da ma'ida daga sama to anan malamai sun yi maganganu daban-daban dangane da wato abinda aka saukar masu banu isra'ila amma kamar ibn arabi shi a lissafinsa ma yana ganin suna al-mustati wanda suka yi amfani da shi a nan yana cikin sunayen allah al-mustati kamar yadda ya faɗa a cikin wato wani littafinsa amma sai aka samu ibnu al-hattab ya yi martani ga haka yace a'a al-mustati baya cikin sunayen Allah a cikin wani rubutunsa mai suna sharhu sunna yace baya cikin sunayen Allah al-mustati to dai shi ma'anan qira'an hal tastati rabbaka ma'ana shin kana da ikon ka nemi ubangijinka ma'ana an tas'ala rabbaka kamar yadda na faɗa mana Aisha radiyallahu anha da Mujahid kamar sai da tuna Aisha ta ce kanal qaumu a'lamu billah waɗannan mutane sun fi sanin Allah cikin jama'an Annabi Isa dan haka babu yadda za a yi su yi ma Annabi Isa tambaya na kamar suna kokonto akan ikon Allah amma sai wasu suka ce a'a wannan tambaya ne a babin samun itmi'nan ma'ana suna son su samu nutsuwa kamar yadda zamu karanta a ayan gaba ma'ana suna son su samu haqqul yaqin daga ainul yaqin ko daga ilmul yaqin tunda ilmi kashi uku ne akwai ilmul yaqin ilimin da ka san shi amma baka san practical ɗinsa ba akwai ainul yaqin ilimin da ka san shi kuma ka san practical ɗinsa amma kuma baka taɓa wato aikinsa ka ga abin ido da ido ba sai kuma haqqul yaqin ilimin da ka san shi ka iya practical ɗinsa sannan kuma ka haɗa practical ɗin da halinka an gane ko kamar misalin dai mu yanzu iliminmu da mutuwa wani irin ilimi ne muna da ilmul yaqin muna da ainul yaqin saboda mun san ana mutuwa kuma idan mu ya taba ganin an yi mutuwa amma ba mu da haqqul yaqin sabila da mu taba ba wanda ya mutu a cikin mu gaba ɗayan mu rayayyu ne an gane ko haqqul yaqin shine abin da ka tabbatar ka je kai ma ka shiga cikin abu an gane to suna son su samu haqqul yaqin kamar yadda annabi Ibrahim yake wa qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta ka nuna min yaya kake raye matattu me Allah yake mata awalam tu'min ba kai imani ba kala sai yake bala a ana yi imani ya Allah walakin li yatma inna qalbi wannan tambayar nayi ne domin na samu na tsohon zuciya ma'ana zuciya ne ya dada samun tabbatuwa saboda ai abin da yake tabbatar da cewa ya Allah na yarda kai ke rayawa kai ke kashewa abin da ya faru tsakanina da Namaruz ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر النبي إبراهيم يتي ربي الذي يحيي ويميت كاغا يا كان الله شيني المميت أما يتي ولكن ليطمئن قلبي يا الله إنا سنزوتي أنا ينسو إنا سنغني دإدونا sabila da na samu nutsuwa sai Allah ya ce masa fa kud arba'atan min at-tayr fasirhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna yati laka sa'aya tsuntsaye kaza tsuntsu kaman zakara da da da da da, da menene aka ce da dawisu tsuntsaye dai guda hudu da hankaka ka hada su ka yanka su ka cakuɗa naman su bayan ka cakuɗa naman su ka kasa naman kashi uku kashi hudu ka ɗaura shi akan dutse naman kowane tsuntsu ya shiga naman kowane tsuntsu sai ka zo ka riƙe kawo ka zo sai ka kira sunan tsuntsu da ɗaya ɗaya ɗaya duk wanda ka kira shi da ka ga naman can ya taso ya haɗu a nan ya taso ya haɗu a nan ya fitar da suransa sannan sai zo ya ɗauki kansa ya shige da annabi isa da annabi ibrahim ya gani sai ce to na san allah ubangiji kai mai iko ne akan komai da komai haka allah ya nuna ma uzair alaihi salam lokacin da buktu nasar ya yaƙi banu isra'il a Kudus ya kakkashe su Uzairu da ya zo zai shige ya ga Kudus gaba ɗaya ta zama kufayi gidaje sun rurrushe babu wanda suke rayuwa sai yana mamaki yana ce yanzu annahu yi hadhihi Allah ba'da mautiha ya za a yi Allah ya raya wannan kasan ya za a yi Allah ya raya ta yaya wai yana jin mamaki ne mamaki na ganin girman Allah ba mamaki na Allah ba zai iya ba to fa amata wallahu mi ata'ani dan Allah ya nuna masa yakini sai ya kashe shi a ƙarshe da Allah ya kashe shi shekara ɗari sun ba'asa ƙala kam labista ƙala labistu yawman au ba'da yau a gaba mai Allah ya ce wanzur ila himarika ko ko wanzur ila izami kaifa nushizuha thumma naksuha lahma kalli yanda jakin nan naka muke har hada shi kuma mu rufe wannan kasusuwan naka da nama alaman Allah azizun hakim kyau wannan ababi ne na neman yaƙini da kuma samun wato isa zuwa ga ƙwaloluwan ilimi saboda idan aka ce maka ilmi mataki mataki ne akwai wani hikima da ibnu abdullah sakandare yace shattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alayhi almustadillu bihi arafa alhaqqa li'ajalihi li'ahlihi fa asbata al'amra min wujudi aslihi walistidlalu alayhi min adam alwusul ilayhi wa illa fa mata gaba hatta yustadalla alayhi wa mata ba'uda hatta takuna al'athar hiya allati tuwassilu ilayhi akwai wanda sun sun isa gurin Allah sun samu haƙul yaƙin ilimin su ga Allah ya zamanto babu wani hijabi sabila da babu wani abin da ya ɓoye Allah dama rashin jahilci ne ya rufe Allah ɗin da kuma hijabai da Allah ya saka masurat wanda suka rurrufe mutane ga barin samun alhaqiqa idan Allah ya yaye wa mutum ya samu ilmul yaqin sai ga talatatil ashiya amamahu wal mahallatil kaunu fi wujudi zatihi sai ga kawai babu wani abu gaba ɗaya halittu ma ilimin su idan ya koma zuwa ga ilimin Allah sai su zama babu haka samuwar su in ya koma zuwa ga samuwar Allah sai gaba ɗayan su zama babu na'am to ashe kowane ilimi akwai magza na ilimin ko ko akwai wato lubbu na ilimin ƙwaya na wannan ilimin shi yasa suke cewa akwai ishru akwai lubbu akwai lubbun lubbi sufaye ne suke da wannan ibarat din akwai ishru bawo akwai lubbu ƙwaya akwai lubbun lubbi ƙwayan da yake cikin ƙwaya to haka addini ma yake haka ilimi shi ma yake duk abin da Allah Ubangiji ya turo manzon Allah da shi da abin da Allah ya turo annabawa da shi akwai lubbun lubbi nasa lubbun lubbi nasa shine al-ma'rifatu wal yaqin a san Allah shi ce nan kawai shine iyakansa a san Allah duk yanda Allah ya tara mutane cikin wannan shari'a yake ya gyara musu ya shirya musu ya tsara musu tafarkin da za su bi to duka abin da Allah yake bukata shine mutane su san Allah amma idan an ce kishiru shine bawon abu wanda idan mutum ya gani zai ga ya burge shi kamar misali me zan ce ne kamar misali dawan da ya tsiro ko kuma masaran da ya tsiro a gona kaga masara ya fito ne da mene ya fito a bayansa da akwai wani fatu da suka lullube shi akwai wani zare-zare da ya rufe shi wannan zaren shine kishiru kaga manomi ba ya yi shuka bane domin ya ci wannan bawon da yake baya yana zuwa dai ɗaya wannan ne sai ya zubar sai wasu su masu ɗibi abincinsu idan ya je kuma zai sake bambare masaran ya bambare ya bambare ya bambare in ya bambare ba masaran zai ci ba in ya bambare ya zubar da tutuwan da sauransu masaran ba kwayansa zai ci haka ba sai an mayar da an fitar da zubda a cikin masaran an fitar da lubbun lubbi ainihin kwayan abin da yake so ya ci shine alfazabi yana yaban manzon Allah ce huwa lubbu fa'dud man adahu mukhalatan annabi shine kwaya ka kirga duk wanda ba annabi Muhammadu ba tamkar dusa ne ma'ana duk wani abun da ka gan shi a duniyan nan to annabi shine ƙwayan da ake tafiya domin nemo wannan abu duk yanda mai gona yake damuwa yake shirya gonansa ba yana son ya ɗibo ciyawa ba ne dan kaga ka je ka same shi a gona yana ta gyara ciyawa yana gigirbewa yana daidaita wannan ba ciyawan yake so ba in ciyawan yayi kara ba karan yake so ba in karen ya yi fure ba furen yake so ba akwai wani abin da yake so a can ciki wanda shine karshen tsabar da za a cire to manzon Allah shine ainihin zubda shine lubbu shine lubbun lubbi na halittun Allah gabaki daya an gane ko to suna neman su samu ilmul yaqin ne suna neman su samu haqqul yaqin kai tabbacin wato wato Allah ya zabe su da kamar yadda banu Isra'il su ma sun yi irin waɗannan tambayoyi kuma idan muka lura wato wannan yana da alaka da ayan da muka karanta a can baya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kar kuna tambaya akan abubuwa tambaya kawai kai tsaye haka saboda idan an bayyana muku abun zai bakanta muku rai to kaga sai Allah yana nuno irin misalsalan wanda ya ce wasu mutane gabaninku sun tambaya amma da aka ba su amsa sai suka zamo kafirai dangane da abin da aka ba su amsa to Allah yana buga irin waɗannan misalan ne a nan wajen lokacin da alhawariyun suka ce ya isa na maryama kai isa hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka yana da iko rabbu shine fa'ili shi yasa ya zama marfu'i anan an yunazzila alaina yunazzila ya zama mawsul sabila da zuwan an a baya ya saukar mana da ma'idatan wato wani akwashi ko ko wani ma'ida wani wato shiri na abinci wanda aka shirya shi aka gama komai na mana bayanin menene ma'ida minas sama'i sai annabi isa ce fattakullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'mini idan dai kun yi imani to shashin wasu malaman tafsiri sai suka ce annabi isa idan zai fita mutum sama da dubu biyar suke bin sa tsakanin waɗanda suke neman ya musu magani dan Allah a baya faɗa mana wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa istukhrijul mauta bi izni ko wa iz kafattu bani isra'ila da sauransu to yana rayar da matattu yana warkar da marasa lafiya to mutane dubu biyar suke bin bayansa idan zai fita to ya yi wani fita kuma idan zai fita akwai waɗanda marasa lafiya ne yana warkar da su akwai wanda su ne na kusa kusa da shi ainihin muminan tsantsan muminai na cikin su su ne suke kewaye da shi sannan kuma da akwai masu izgili wanda suke bin sa dan kawai ayi wani abu su yi dariya su karyata shi su ce masa mai sihiri ko su ce masa makaryaci kamar yadda wannan shine al'ada na duk wani wanda Allah ubangiji ya ya bashi wani abu na alkhairi zaka ga mutanen da suke tare da shi kashi uku ne duk wanda Allah ya bashi alkhairi to mutanen da suke tare da shi kashi uku ne amma wanda suke son sa saboda Allah su ne ɗan kaɗan su ne mafi karanta na farko dai suna tare da shi ne saboda maslahansu saboda dai abin da za su samu daga gurinsa in kuma wannan abin ya kare wallahi ba za ka gansu ba ne na biyu kuma suna tare da shi ne dan kawai a yi tuntuɓe su yi dariya ko dan idan su ya ga wani sharri su yaɗa Allahumma inni a'udhu bika min kalilin makirin inji manzon Allah ainihu tarayani idan sabi suna kallona wa qalbuhu tar'ani zuciyar mutum yana kaffa kaffa yana haba haba ya ga menene zai same ni na wani hakuwa ko wani kuskure ko wani laifi in ra'a hasanatan da fana in ya ga kyakkyawa sai yayi maza ya koyi ba ya sani da ana faɗan kyawawa wa in ra'a sayyi'atan adha'aha in ya ga mummuna maza maza sai ya yada ku zo ku zo ku zo ga kaza ga kaza ga kaza an gane yawwa to na karshe kuma kun ga na farko su ne masu almaslahiyun masu neman maslahan kansu in sun ga babu da su juya na biyu waɗanda suke neman sharrinka munafukanka na uku kuma su ne ainihin almukhlisun tsaftatattun mutanen da suke tare da kai wanda suna tare da kai ne dan Allah suna mu'amalantar ka ne dan Allah kuma in sun ga kuskure da su gyara maka in sun ga alkhairin ka da su karfafe ka akai in ka mance wani abu na alkhairi da su tuna maka da sauransu kuma wallahi duk wanda Allah yake son sai Allah ya karfafe shi da wa'annan alaman Allah bai san mutum sai Allah ya raba mutum da mutanen kirki kawai sai ka zauna kawai kai ɗayan ka kawai manzon Allah ma Allah ya karfafe shi da muminai ya karfafe shi da sahabbai ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعجلا عظيما نعم Allah in yana son mutum sai ba shi mutanen kirki a kusa da shi wanda da su na karfafansa in ya yi rauni su karfafe shi idan yana cikin bakin ciki sararrashe shi da sauransu to annabi isa ya fita da tawagansa sama da mutum dubu biyar din nan to sai suka je gurin da babu babu abinci kuma kowa na jin yunwa sai suka yi mitin sai suka ce to a zo gurin alhawariyun ainihin su wannan na kusa da annabi isa alhawariyun zababbun muminan a zo a roƙe su su roƙi annabi isa cikin mu'jizozinsa da abin da Allah ya bashi ya yi addu'a wani abinci ya sauko daga sama shine suka yi tsayare suka zo suka sami alhawariyun sai suka yi magana da su sai ɗaya cikin su shamu'un sai ya zo ya samu annabi isa to ga abin da mutanenmu suka ce suna fa jin yunwa suna roƙon ka roƙi Allah to sai aka ce ta hanyar kiyaye su waɗannan hawariyun inda suka ce nahnu ansarullah kaga ba zai zama ce suna tambaya domin su ƙuri annabi isa ko ko su nuna gajiyawan Allah ba aka ce a'a wawaye ne daga cikin su ko ko dai wanda zuciyarsu imani bai da ƙarfi kamar yadda Allah Ubangiji yake faɗa mana dangane da al'arab qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ko ka waɗancan mutanen annabi Musa da suke ce ij'alna ilahan kama lahum aliha muna son ka sa mana Allah kamar yadda muka ga mutanen garin da muka je su ma suna da Allah da suke bauta mu ma ka ka ka kirkiro mana wani Allah da zamu na ganin sa ido da ido yace amma ku dai jahilan mutane ne ku dai jahilan mutane ne to haka su ma waɗannan wato waɗanda imanin su bai da ƙarfi ne suka yi wannan tambayan in ji wasu malaman tafsiri tambayan ma sun turo ne ta gurin alhawariyun sai Allah ya yi magana ya ce hawariyun ɗin an gane ko na'am sai aka ce da suka nema annabi isa sai ya ce musu ku ji tsoron Allah idan dai ku muminai ne to shine Allah ubangiji zai nuna wani babban mu'jiza na annabi isa wanda yanzu za mu karanta a ayar gaba bismillah qalu nuridu an ناكل منها وتطمئن قلوبنا نعم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا نريد أن ناكل منها mu fa muna so mu ci ne yunwa muke ji wa tadma'inna qulubuna kuma muna son zuciyarmu ya samu nutsuwa akan cewa kai annabin Allah ne zuciyarmu ya samu nutsuwa akan cewa Allah ya zabe mu zuciyarmu ya samu nutsuwa akan cewa lallai Allah Allah ne qalu nuridu an na'kula minha wa tadma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin almawardi ya faɗi karkashin wata inna qulubuna yace yahmilu thalathata awjuhin zai dauki fiskoki guda uku na farko tadma'innu anna Allah ba'athaka ilaina nabiyya zuciyar mu ta nutsu cewa Allah ya turo ka kai annabi din zuwa gare mu tadma'innu anna Allah ikhtarana li da'watina kuma zuciyar mu ya samu nutsuwan cewa eh Allah ya zabe mu domin ya zamanto mu ne za mu amsa kiransa na uku kuma tadma'innu ila anna Allah qad ajabana ila ma fa'alna zuciyarmu ya samu nutsuwa akan Allah ya amsa mana abinda muka roka wannan shine abinda al-Mawardi ya faɗi wannan shine salasata aujuhin qalu nuridu an na'kula minha muna so mu ci ne daga wannan ba wai kawai muna son a saukar mana da shi bane mu yi tambaya na ganganci وتطمئن قلوبنا زوجيم ينسو كمن يند النبي النبي ابراهيم يتي ولكن ليطمئن قلبي ونعلم ان قد صدقتنا كما مسان cewa wato kai din nan gaskiya ne annabi ne daga Allah kai ne gaskiya ne kuma manzo ne daga gurin Allah shine wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna alaiha min ash-shahidin mu zama mu ganau ne ba jiyo ba ma'ana mu shaida da idanuwanmu al'imam timid ya fitar cikin hadisi ya ce an saukar musu da wannan ma'ida ɗin daga sama masa ne aka saukar musu da shi guda shida da kuma nama na kifi amma da aka saukar musu da masan da naman kifi naman yana ɗiga da maiko a jikinsa ga romo annabi isa yana zaune bayan sun faɗi abin da suka faɗa sun yi magiya annabi isa ya fuskanci ubangiji ayin da zamu karanta a gaba allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i ya zauna ya fuskanci gabar yayi addu'a ya roki Allah ko ya fuskanci kibla yayi addu'a ya roki Allah akan Allah ubangiji ya saukar da ma'ida to a gurin sai ga mala'iku sun kawo ma'ida din a wani ruwaya kuma sai aka ce sai aka ce sai annabi isa ce sai sun yi azumin kwana talatin Allah ya ce su yi azumin kwana talatin suka kama azumi suka kama azumi suka yi azumin kwana talatin ma'ida bata sauko ba sai suka fara fushi suna cewa a to ai da aikin kodugo ma muka je muka yi wani ma wani da ya biya mu mun samu yanda za mu yi ma kanmu ya kamata ka yi magana ma Allah in zai ba mu kawai ya ba mu to shine yayi addu'a shi kenan sai ga ma'ida nan samanta girgije kasanta girgije tana lullube da wani wato shimfiɗi a samanta sai ta sauka da ta sauka annabi isa sai ya fuskanci wato ya gode ma ubangiji bayan ya fuskanci kibla ya gode ma Allah ya gode ma Allah ya gode ma Allah sai ce to zababbe a cikin ku sai ya zo ya bude mana mu ga menene a ciki kuma muna roƙon Allah Allah ya sa rahama ne ba azaba bane to shine sai shamun ya yi magana ya ce a'a ai kai ne zababben Allah a cikinmu kai ne za ka buɗe to a nan ma aka ce ya sake yin addu'o'i ya nemi yardan Allah ya sake neman kusanci da Allah sai aka zo aka buɗe sai aka tarar da waina ne masa guda biyar da nama na kifi daban-daban shi ma guda biyar komai da komai a dafe kowa zai ishi kowa shine suka yi taci suka yi taci suka yi taci daga ƙarshe Allah Ubangiji ya musu gargaɗi ya ce to idan sun ci kar su ɗibi na gobe su haƙura in sun ci yau ba sai sun ɗibi na gobe ba gobe in sun zo da su samu to sai suka saba sai suna ɗiba suna tafiya da shi gida to wanda suka ɗiba suka tafi da shi gida su ne aka mayar da su alhanzirai aka mayar da su aladu sabila da kafircewa ma Allah da suka yi yadda za mu ji shi a gaba insha Allah قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين مزمنتو daga cikin waɗanda wato suka zamanto wanda suka wato muka zamanto daga cikin muzammu daga cikin waɗanda suka zama ashahidin wanda suka yi imani kuma suka suka suka gane wa idan su wannan kyauta na ubangiji subhanahu wataala sai muka ce al-imamu tirmidhi ya ce an saukar da ma'ila daga sama nama ne da wato waina ne da nama na kifi aka umarce su kar su yi ha'inci kar su ɗibi abin da za su ci gobe sai suka yi ha'inci suka ɗibi abin da za su ci gobe sai Allah ubangiji dalilin haka ya ɗauke wannan ma'ida ɗin sai aka shafe wasu daga cikin su suka zama birrai da alkhanzirai to a nan ayan gaba za mu ji abin da annabi isa alaihi salam zai roƙi ubangiji wanda dalilin wannan addu'a na annabi isa ne aka ambaci suran masu kutum ɗinta aka ambace ta da suratul ma'ida na'am قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء نعم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى ابن مريم سأل النبي عيسى يسترجع الله الدعاء اللهم يا الله سيبويه ياتي واتو ونم ميم إن واتو wato ya'un ne aka mayar da ita mimun ya Allahu ya Allahu ne wato ya Allah Allahumma ya Allah ya Ubangiji rabbana ya wanda ya raine mu anzil alaina ma'idatan min sama ka saukar mana da ma'ida abinda suka roƙa a baya hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min sama to annabi Isa ya yarda zai roƙa tunda sun ce su suna so ne su ci daga wannan abin da za a saukar kuma su san cewa annabi isa ne gaskiya ne kuma su zamanto daga cikin shahidai to annabi isa sai yayi addu'a allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama ya allah ubangijin mu ka saukar mana da wannan abinci ka saukar mana da wannan wato shiri liyafa daga sama takunu lana idan wanda za ta zamanto mana farin ciki li awwalina wa akhirina tun daga na farkon mu har zuwa na ƙarshen ma'ana duk yawan mutanen kowa ya samu abin da zai ce farin ciki warzuqna ya Allah ka azurta mu wa anta khairur raziqin ya Allah kai ne fiyayyen wanda yake azurtawa to Allah ubangiji he ya saka ma annabi Isa alaihi salam ilhama ya wahaita masa ga addu'an da zai sai annabi Isa yayi wannan addu'a shi yasa duk addu'ar da mutum zai yace rabbana rabbana rabbana Allah ya ce ina jin nauyin ya sauke hannunsa ba tare da na biya masa ba ya ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi shi yasa Allah yana son ka kira shi da ya rabb domin idan ka duba cikin suratu ali imran zaka ga mu'mine kullun kiranin su ma Allah shine rabbana إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه هكا ربنا ربنا ربنا addu'a ne mai girma duk abin da ya shafe ka kace ya rabbi ya rabbi to Allah ubangiji zai dube ka yana jin kunyan ka ce ya rabbi ya rabbi Allah ubangiji ya hana ka shi yasa da ka ga da yawa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga in da ai kirari na Allah to sai an kira ubangiji da wannan sifan nata ta rububiyya wanda babu wanda yake masa shirka cikin wato rububiyyarsa sai an mishi kirari irin ya rabbi ya rabbi na'am ya rabbana اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء كسوكر من مائدة من السماء تكون لنا عيدا كزمن تو من farin ciki sai aka ce wannan ma'ida din an saukar musu da shi ne ranar lahadi shi yasa nasara a gurin su ranar lahadi shine ranar farin ciki ranar ibada kawai ranar lahadi aka saukar musu da wannan ma'idan an saukar musu da ranar da ma'idan ranar lahadi da yamma اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا dan haka duk ranar lahadi da kaga idin su ne wannan ranar li awwalina wa akhirina warzuqna wa anta khairur raziqin Allah ka azurta mu kai ne fiyayyen masu azurtawa ma'ana Allah kai ne fiyayyen wanda kake bayarwa anta khairu man a'ta wa khairu man su'il fiyayyen wanda ya bayar fiyayyen wanda wanda ake roƙa amma idan muka duba a duk lokacin da aka faɗa maka wani martaba na wani manzo daga cikin annabawa idan aka yi muƙaranansa da abin da manzon Allah yake da shi sai ka ga tamkar ratan da yake tsakani kamar ɗaya ne da miliyan saboda kaga annabi isa dai kafin yayi wannan roƙon yayi wannan addu'an gashi ruwa yayi da yawa sun faɗa mana sai da yayi tsarki ya ɗaura suf wato fata kenan a jikinsa ya yi addu'a ya yi kirari ma Allah aka ɗauki lokaci a wannan waya ma aka ce sai da suka yi azumi na kwana talatin saboda suna jiran a saukar musu da abinci daga sama amma manzan Allah annabi mu Muhammad wa kulluhum hadha al-mafakir wal ula wa ma kal imam al-hashimi kisala محمد يا خير الأنام وسيلتي هباك إلهي ما يفوت مقالا من ذن الله شيء abinci ne ɗan kaɗan wanda mutum ɗaya zai ci ba addu'a za a yi ba ba komai zai ba saka hannu zai yi cikin abincin sai sama da mutum dubu su ci abinci wata gadda bi sa'i alfun jiya'un wata rawa bi sa'i alfun zima'u majiyan yunwa dubu aka ce wani ya dafa wa manzon Allah liyafa na mutum ɗaya ko biyu saboda ana ta aiki ana ta aiki a gazwatul ahzab sai zo ce to ya rasulullahi na dai dan yi dan wani dabara amma babu yawa mata na ta ce ni kira ka da kai da mutum daya ka zo ka yi walima a gida na ya rasulullah shikenan manzo Allah ya ce to haka yayi idan abincin ya fara bararraka a kira ni abinci yana bararraka aka kira manzon Allah manzon Allah ya zo yayi tofi ana jiran manzon Allah zai zo da shi da mutum ɗaya kawai sai manzon Allah ya ce ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku muhajirai ya ku lansarai ina kuke mutumin kawai ya ce sai na rasa yadda dai ji sahabi ya ce sai na rasa yadda dai na ce za a yi abun kunya yau aka yi gayya aka tafi ana zuwa matanta ta ce me zan gani ta ce to wallahi manzon Allah ne ya kira su kuma bayanin da kika ce min da ina yi masa aka fito da abinci aka ci aka ci aka ci aka ci bai kare ba aka ci aka ci kun ga dai ba wai an saukar da ma'ida ba ne wannan ma'ida ne min indi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ida ne daga wurin manzon Allah aka ci aka ci aka koshi aka kowa ya gode ma Allah abincin bai kare ba yanda aka kawo shi haka yake wannan shine wane shine annabi Muhammad abu huraira wani lokaci manzan Allah na dawowa daga masallaci ya ga abu huraira yana kwance magashiyan yunwa ya masa kaca-kaca annabi ya gaishe ya gane yunwa ne ya ce taso mu tafi gida taso abu huraira ya taso da, da makmasa aka je gidan manzan Allah sai aka ce rasulullahi wata ta kawo hadiyan madara a dan cikin karamin ƙarya hakan nan manzan Allah ya ce ma'adalla to alhamdulillah abu huraira abu huraira yana jiran a ce to gashi ka sha ka dan tada komada ba yawa sai to kaje ka kira ahlus suffa kaje ka kira su suna masallaci yan uwan Abu Hurairah ya tafi masallaci sama da mutum saba'in Abu Hurairah ya ce dai ya je ne dai kawai da kyar aka kira su suka zo suka zauna annabi ya ce to ina madaran nan da aka bamu ne aka kawo annabi ya ce to gashi Abu Hurairah Abu Hurairah ya ce annabi ya ce to kai ne mai ba mu kowa ya sha ba mu wani ya sha ya bashi ya sha ya sha ya sha ba mu na gaba ya sha ya sha ya sha sai da aka zaga mutum saba'in gaba daya nono bai kare ba kowa ya sha annabi sai ce to ka sha abu huraira shi abu huraira bai san annabi ya gane abin da yake zuciyarsa ba in ka je gurin manzon Allah ma ka ce masa abin da yake zuciyarka ya sani basirun bi sirril gaibi qabla kiyanihi lahu yuqrabu al marma wa turtafa al hujub nabiyyun bi asrar al qulubi munabba'u annabi ya gane abu huraira yana son da a ce shi ya shanye nonon sai annabi ya ce sha yanzu ya sha ya sha ya sha ya sha ce ka ƙara ya ƙara ya sha ya sha ya sha annabi ya ce ka ƙara ya ƙara ya sha ya sha annabi ya ce ƙara ya ce wallahi babu abun da zan sa wannan madaran a ciki na ya rasulullah sai annabi ya karɓa don kusan annabi ne mai ma'idar yana karɓanta kawai sai ya sai mata kurba ɗaya kawai sai ta ƙare gaba ɗaya wannan kawai ma min indirar Annabi Muhammadu daban daban ne ya fi karfin gani ya fi karfin tunani wani ruwayan Abu Hurairah yace muna tafiya ne ruwa ya ƙare ana neman yadda za a samu ruwa aka samu kuma ga matafiya suna buƙatar ruwa dabbobi na buƙatar ruwa da ya faru kawai an zo manzon Allah karshe aka kawo annabi ya ce a kawo ƙwarya aka kawo annabi ya saka hannu ya ce a zuba ruwan aka zuba ruwan ana zubawa kawai sai hannun manzon Allah suka zama kaman kan famfo suna tsayayar da ruwa annabi ya ce to a ɗauki ruwan a je a zuba shi a wani kwari aka je aka zuba a wani kwari abu huraira ya ce wannan ruwan ya kusa ya dilmiyar da wasu mu saboda ya zama kogi ya zama ududdufi guda daga me daga hannun manzan Allah sayyidina abu huraira kuma kun san yana da yana da abubuwa da manzan Allah da yawa aka ce ya zo gurin manzan Allah yana kokawa annabi ya ba shi kyautan dabino annabi ya ce ka je za ka yi ta cin wannan dabinon amma kar ka kirga abu huraira ya tafi da dabinon har annabi ya rasu dabinon bai kare ba abu huraira yana jin yunwa kawai da ya kwaso dabinon sai ci hani'an ya sha ruwa zamanin sayyidina Umar Abubakar dabinan tana nan ya ɗauko ya ci ya ci ya ci ya sha ruwa zamanin sayyidina Umar har sayyidina Umar ya rasu sama da shekara goma na kan kalifanci kawai cin dabinan yake dabino ta ji karewa a'a ya ce wallahi a zamanin sayyidina Usman lokacin da ake fitina wani ya fizge buhun ma'ana yar buhun dabinon da nake rike da ita wanda manzon Allah yake kan nake ga yace anan aka fizge amma har na ƙara rayuwa na har aka fizge wannan dabinon bai taba karewa ba daga ina daga taskan annabi Muhammad ga hadisin ummu ma'bad al-khuzaiya hadisin bidar shati bin nafsi bil yad annabi shigewa zai ya tarar da gidanta kuma suna halin yunwa annabi ya tambaye ta yace ba ki da wani abun tabawa na ci ki bamu mu ci muna bukata ta ce babu komai annabi ya ce ko wani abun tatsa mu tatsa mu sha madara ta ce duk dabbobin sun fita kiwo sai wancan maras lafiya din ba ta ma iya fita da yan uwanta saboda rashin lafiya annabi ya ce ki mana izini za mu tafe ta sai ta ce to ta ga abun mamaki kawai ta sa ido annabi ya dafa ta akuya ta miƙe annabi suka tatsi madara suka sha suka ƙoshi aka tatsi istara wanda za a yi guduri da shi aka ajiye aka ce duk ƙwaryen gidanta ta kwaso su a zo sai da aka cika su da madara gaba ɗaya daga akuya ƙwaya ɗaya a cika a cika wannan mijinta ya dawo ya ce a'a me ya faru gidan yau wani kyaututtuka aka kawo mana sai ce man rabina rajulun mubarak wani mutum mai albarka ne ya wuce mana ita ne aka samu wannan hadisin da sifanta manzon Allah a gurinta wanda sifantawa mai ban mamaki wanda tana cikin ɗaiɗaikun da aka rawaito sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gurinta da ita da mijinta suka je suka musulunta to duka irin waɗannan suna da yawa abubuwan manzon Allah ba su karewa ajaibu la tanfaku tumla wa tumsaku abubuwan mamaki ba za su taba karewa ba sai dai mutum ya faɗi abin da ya sani kawai darajojin manzon Allah ba su da iyaka walau anna kullal alamin ta'allafu ala madhihi lam yablughu ba'da wajibi duk duniya in kowa zai yi rubutu yayi talifi akan manzon Allah to ba za a kai ɗaya cikin kashi dubu na matsayin manzon Allah ba Maulana Sheikh Ibrahim yace wa ta'dadu ayil Mustafa laysa nafi'an fa laysa ushayrul ushi ma fi sahaif ka kirga matsayoyin manzon Allah da mu'jizojin sa ma bai da amfani saboda littattafan duniya ba su kawo ɗaya cikin kashi dubu na matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء النبي عيسى ابن مريم يا الله كسوكر من دمائدة دق سما تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تزمو من فرن شكي دنا فرقم دنا كالشمو وآية منك تزمن تواني شوتان معجزة واني آية دق قرنك وارزقنا يا الله كعذر تامو وأنت خير الرازقين ya Allah kai ne fiyayyen mai azurtawa lokaci ya yi za mu tsaya nan insha Allah a kamar yadda jiya na yi bayani a farko bayanin kuma bai fita ba sabila da yanayi na ɗauka to zan sake nanatawa a ranar sha bakwai ga watan ramadan akwai tambayan da aka yi mana a nan muka amsa sai na samu wahami na yi kuskure wajen ansa tambaya tambayan shine matan da mijinta ya rasu ba ta kafin ya tare da ita da ta masa idda ko ba da ta masa ba da ta ci gadonsa ko ba za ta ci gadonsa ba sai na yi kuskure wajen amsawa sai na ce ba za ta yi idda ba kuma ba za ta ci gado ba amma za ta ci rabin sadaki wahami ne akan matan da mijinta ya aure ta ya sake ta kafin ya tara da ita ita ce take cin rabin sadaki amma matan da mijinta ya mutu ya rasu ba tare da ya sake ta ba kafin ya rasu ma'ana matan da suna tare da mijinta koko an yi aure kafin a tare sai mijin ya koma ga Allah za ta masa idda wannan shine yadda fatawan yake yadda yake daidai wancan da muka faɗa kuskure ne kuma hafawa ne kuma muna roƙon Allah Allah ya gafarta mana kuma duk wanda ya ji shi a baya to wannan abin da muke faɗa yanzu shine daidai za ta yi idda sannan za ta yi takaba ma'ana takaban kenan iddan sannan tana da sadaki sannan kuma tana cikin wanda za su ci gado wannan shine abin da yake daidai kuma muna roƙon Allah Allah ubangiji ya ƙara fahimtar da mu daidai kuma muna muna muna sharrafa kwarai da gaske da duk wanda zai ga wani mulahaza da ya dace ya turo mana da shi ya tunatar da mu ya ankarar da mu lallai muna maraba da wannan abun matuƙa kwarai da gaske sabila da abin da muke yi muna yi neman Allah kuma muna roƙon Allah ya karba duk abin ma da aka ji mun faɗa mun faɗa daidai to wallahi muwafakan Allah ne ya sa muka faɗa daidai ba don mun iya ba ne don iyawan mu bai kai mu faɗi mu faɗi abubuwa daidai ma a ji har a gamsu ba muwafaka ne na Allah Allah ne kawai yayi muwafaka abinda kuma aka ji mun yi na kuskure to dama mu ne muka yi wannan dama mu din ba mu iya din ba muna roƙon Allah ne Allah ubangiji ya saka mu cikin gababbun bayinsa Allah Ubangiji ya nuna mana daidai ya ba mu ikon binsa ya nisantar da mu gabarin halaka da fadawa a cikin kuskure albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam muna roƙon Allah ya biya mu kowa bukatarsa da tambaya a karanta na'am wannan mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum Allah ya ƙara wa mara lafiya amin ce da Allah ina so mala ya ja hankalin matasa masu yin wasa da sallah ko kuma su dinga zagin junansu amma a cikin wasan komedi
to na farko wasa da sallah babban laifi ne al'amarin sallah babban laifi ne duk wanda kaga yana kula da sallah to gaskiya alaman da akwai alaka tsakaninsa da ubangiji ma'ana Allah yana son sa duk wanda kaga baya kula da sallah to gaba ɗaya babu wani zumunta sabila da sallah shine silan da take hada tsakanin bawa da ubangijinsa saboda haka ina kira ga waɗanda suke wasa da sallah lallai Allah ubangiji wato ya nisanta ku ne ku yi kokari ku nisanci fishin Allah ku nemi gafaran Allah ku dawo zuwa ga yin sallah a kan lokaci kamar yadda Allah ubangiji ya yi umarni sannan ku kula da sallah a awa ashirin da hudu gaba ɗaya sallolin da ake yi gaba ɗaya bai kai na minti hamsin ba gaba ɗaya a awa ashirin da hudu duka sauran lokacin Allah bai fardanta maka komai ba ya barka ka yi rayuwanka da ka nemi ma'ishanka da sauransu amma a rayuwanka da ma'ishanka ma Allah ya saka maka hukunce hukunce wanda dole ka tsaya ka bi shi ma ibada ne amma a awa ashirin da hudu gaba ɗaya 24 hours gaba ɗaya sallah nawa ake yi ne gaba ɗaya gaba ɗaya minti nawa ake ana yin sallah ba ni da yawa saboda haka ka taimaka ma kanka tun kafin ka zo ka yi nadama tun kafin ka zo kana nadaman dama a jinkirta maka wani minti ɗaya ka dawo ka yi aikin alkhairi to ka yi aikin alkhairi tun kafin daman ka shi zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara alkawarin da yake tsakanin mu da wanda ba musulmi ba shine mene sallah wanda ya bar sallah ya fita cikin zumman musulunci saboda haka mu yi kokari mu gyara musamman matasa mu mu dage zaka ga mutum ya zauna a jikin social media ya zauna a jikin facebook ya zauna a jikin instagram ya zauna a jikin abubuwa na wato social media amma ibada sai ya zo ya shige bai mata shi yayi ba sabila da rafkana to lallai ina kira zuwa ga matasa mu ji tsoron Allah cikin sallah ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin huduba na wada'i huduban ban kwana yana ce ma al'ummansa Allah Allah fi salah Allah Allah fi salah na haɗa ku da Allah na haɗa ku da Allah na haɗa ku da Allah ku kula da sallah na haɗa ku da Allah ku kula da sallah in ji manzan Allah to a ce manzan Allah yana maka mahiya saboda son ka da yake yi yana maka mahiya saboda kar ka halaka ka shiga wuta kai kuma ka dage kai ka kai kanka wuta saboda haka duk wanda baya sallah to ya zimmansa yana kokarin ya cire yana kokarin ya yanke zimmansa tsakaninsa da Allah ne Allah ubangiji kuma ya kiyaye Allah ya gyara mana na'am zagin juna matasa zagin juna matasa su bar zagin juna irin wannan abubuwan suna da yawa zaka ga haka matasa suna suna suna cutar da junansu ta hanyar wai wasa suna izgili ma junansu ta hanyar wasa ko ta hanyar comedy wannan jahilci ne na farko na biyu kuma mutum bai san kiman kansa bane saboda duk wanda ya san kiman kansa to ba zai ki kimanta wani ba sabila da alaman duk wanda kaga yana yana damuwa imagine idan ya ga an taba wani to yana da kima ne wata wata wata rai ce ne daraja shine zaka ga in ya ga an taba wani ko ya ga an zagi wani ko ya ga an tozarta wani sai ya ji bakin ciki idan kana da insaniya mai kyau ko dabba ne kaga ɗaya na cutar ɗaya za ka ji baƙin ciki ka ji ka shiga damuwa ballantana zagin mutum da sauransu da aibanta mutum da ayyara mutum da yi wa mutum izgili da mayar da mutum udubuka ana masa dariya da tsokana da jin baki wannan munanan halaye ne kuma masu yin irin wannan kaskantattu ne masu daraja ba su yi man yahun yasulu hawanu alaihi malu jirhin bimayyitil ilahu walakantacce shi ko ya yi walakanci bai dame shi ba sabila da shi ma in an masa walakanci ba zai damu ba kuma mutane ya kamata suna girmama kansu kan mutum yana mayar da kansa kawai mubtazil yana mayar da kansa kawai ba komai ba a cikin mutane Allah ya karrama ka dan baka da shi ba shi yake nuna kai kaskantacce bane kowa ka je ya walakanta ka Allah ya karrama ka ka saya ma kanka izza kuma dama duk abin da yake jawo irin wannan kaga mutum ya walakanta kansa kwaɗayi ne da sauransu ka cire ma kanka kwaɗayi ka saya ma kanka izza da daraja da kima kar ka yawaita surutu kar ka yawaita dariya kar ka yawaita shiga abin da bai dame ka ba kar kana zuwa gun da ba a gayyace ka ba duk wannan yana cikin abin da zai saya maka kima da mutunci ka zamanto charismatic a cikin mutane kana da kana da charisma kana da kima a gurin mutane me wani yake ce idan anta lam tu'tini nafsika haqqaha ko idza anta lam tu'ti li nafsika haqqaha hawanan biha kanat 'ala an-nasi ahwanan fa nafsuka akrimha wa in baqa maskanan alayka biha fatlib li nafsika maskanan ka girmama kanka ba wai kai girman kai kai izza ba ka girmama kanka kar wani yana ganin ka a raina maka waye kawai ana mayar da kai uduhuka ana maka dariya da sauransu ka girmama kanka saboda haka mutane mu bar tsokanan junanmu mu bar walakanta junanmu manzon Allah duk ya hana لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يعثره ولا يقهره ولا يسلمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرضه جمل ذا الله أنا هكذا ذا الله يكرمك سبو ذاك مجاهي الله يبارك فيك
Mai ce assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da fatan malam ya sha ruwa lafiya.
Alhamdulillah.
Allah ya ƙara soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ce tambaya na ita ce akan wakallahu me zan rike ina yi wanda zai ƙara min soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wani addu'a malam zai bani wanda zan rika karantawa wanda zan ganshi ko a mafarki ne. ya ce yadda yake ji male yana faɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara kusanci da shi Allah ya yarda da ku alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar ba kai kadai kai ba mu duka kai me zai ƙara mana kusanci da manzan Allah kuma me zai sa muna ganin manzan Allah a mafarki wallahi abin da zai ƙara mana kusanci da manzan Allah shine muna jin sa a zuciyarmu kawai ko da yaushe kamar yadda muke jin wato lokacin da muke jin kishirwa muke son mu sha ruwa to mu mayar da annabi shine rayuwarmu gaba daya muna jin sa a zuciyarmu kuma muna masa biyayya ka yi ƙoƙari kar ka zamanto tsakaninka da san manzon Allah a baki ne kake faɗa ka yi ƙoƙari ayyukanka biyayyanka tsayuwanka ibadanka rayuwanka ka shigar da manzon Allah cikin duk sassan rayuwanka na'am wannan yana cikin abin da yake gadar da san manzon Allah na gaskiya san manzon Allah na gaskiya shine bayan a zuciyanka ka zabe shi fiye da kowa sannan kuma kana biyayya wa manzon Allah gwargwadon ikonka idan aka ce maka manzon Allah ne yayi wannan to kana ganin wannan abun yana da wani alfurman da ba za ka ƙetare wannan abun ba sai ka yi ƙoƙarin yi manzon Allah ne ya hana wannan to kai iya ƙoƙarinka ka janye kafanka iya ƙoƙarinka domin manzon Allah ne ya ce ba ya ce kama sabbi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdisatu falala shi kuma ganin manzon Allah kyauta ne ganin manzon Allah a mafarki kyauta ne wani ma in yana faɗa maka yadda ake nuna masa manzon Allah sai ka yi itab makanka ka ce to ko kai kai wani abu ne ma Allah ba ka ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai kaga yana ganin manzan Allah akai akai gaskiya wannan kyauta ne na Allah ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki bai da alaka da yawan ibada wasu wallahi suna yawan yi amma ba su samu amma muna roƙon Allah ya saka mu cikin masu rabon yawan ganin manzan Allah a mafarki da manzan Allah da yasa sayyidatuna Fatima da jikokinsa Al-Hasan da Husaini da sahabban manzan Allah sayyiduna Abubakar da Umar da Usman da Ali da waliyan Allah Allah ya hana yana hada mu da su a mafarki akwai wani salati cikin dalailul kirat Allahumma rabbal arwahi ina insha Allah zan yi dote din ku tuna mu zan rubuta salatin zan nuna baku wani malami na ya ce min wannan salatin tana da ƙarfi wajen hada connection na ruhi wato ruhin mutum da ruhin ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruhin mutum da ruhin waliyan Allah Allahumma rabbal arwah insha Allah zan zan ciro salatin kuma dan zo na nuna mana kuma an ce kamar wanda yake so ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki akwai abubuwan da ake ishara ta da yake sai in mutum nayi zai samu wannan abin nan din daga ciki da akwai wannan salatin Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ansari an ce ana yin sa kafa dubu daya duk lokacin da ka zo kafa ɗari sai ka ce Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu kara mana san manzan
Allah sai takarda da muka samu akan tebur din nan da muka shigo yace assalamu alaikum warahmatullahi da fatan mala ya sharuwa lafiya yace malam na taba maka laifi ka yafe mini Allah mai iko to laifin me kai eh ya taba yi mun laifi na yafe maka to na yafe saboda manzan Allah mu ma idan da wanda muka masa laifi ya yafe mana saboda dukkanmu muna neman afwa ne a gurin Allah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim mu ma muna roƙon Allah ya mana afwa kuma muna roƙon mu ma wanda mun ka musu ba daidai ba su mana afwa saboda manzon Allah Allah ya biya mana bukata Allah ya kara eh to Allah ya biya mu kowa bukata Allah ya ba mu kowa abin da yake nema Allah ya sada kowa da alkhairi Allah ya cika mana muradin mu a duniya da lahira Allah ya sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu cikin wanda suke bin manzon Allah da gaske Allah ya kankare mana zunuban mu amin Allah ya yafe mana kurakuran mu amin Allah ya sa mu yi rayuwa mai kyau a duniya amin in karshen mu ya zo Allah ya sa mu cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah in karshen mu ya zo Allah ya sa mu yi kwalli da manzon Allah iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi rayuwarmu na duniya Allah ya sa kar mu sha wahala Allah ka sauƙaƙe mana Allah ka sa akan abun duniya kar mu wahala Allah ya sa kar mu ci haram Allah ka wadata mu da halal ba haram ba ya Allah Allah ka wadata mu da kai ba sai mu je wajen wani ka ba ya Allah kai ne mai bayarwa ya Allah ka ƙara mana kar ka rage mana ka ba mu kar ka hana mu albarkan manzan Allah duk wanda suke da bukata Allah ya biya musu marasa lafiya Allah ya yaye musu masoyan mu Allah ya cika zuciyarsu da alkhairi kowa ma Allah ya cika zuciyar shi da alkhairi albarkan manzan Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya ya ƙara mana zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Bauchi ya ƙaro mana Allah ya ƙara wa malamu shi tsahiru lafiya ya kiyaye mana shi ya ja mana kwanansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين